الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايا وانا يا مسلمي والسلام عليكم ورحمة الله muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sake nuna muna wannan lokaci ya haɗa mu a wannan masallaci mai suna masjidu sa'ad ibn abi waqasin radiyallahu an a wannan anguwa ta ga wannan ma cikin birnin Sokoto domin ci gaba tafsirin littafin Allah mai girma yau muna sha uku ga Ramadana hijira 1447 wanda kuma shi ne biyu ga watan uku miladiya 2026 muna cikin suratu maryam daga insha Allah za mu tashi a ayata 64 fadar Allah madaukin sarki wa ma na tanazzala illa billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات, رب السماوات والأرض وما بينهما فأبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا الله يكي وما نتنزل ba mu sauka wato yanzu shi jibril mu mala'iku ba mu sauka illa bi amri rabbika sai da umarnin ubangijinka lahu ma baina aidina wa ma khalfana abin da ke gabanmu da abin da ke bayanmu duka na Allah ne wa ma bai da zarika da abin da ke tsakanin wannan wa ma kana rabbuka nasiya ubangijin ka bai kasance ya manta ba ganin da kai na dade ban zo ba jibril da ga annabi ubangijin ka ba mantawa yau ubangijin naka shine rabbus samawati wal ardi shine ubangijin samai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su wa abuduhu ka bauta masa wasabir li ibadati ka hakura da ibadata shi al ta'lamu lahu sabiya shin ko ka san wani wayan da ya kama da Allah mana babu Imam Ahmad ya fita da hadisi daga Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu ma shi abdullahi da abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma jibril ma yamnauka an tazurana akthar mimma tazurana me hana ka ziyarce mu fiye da ziyarar da kai muna wai ya nan sallallahu alaihi wasallam roƙon jibril da ya ƙara yawan ziyarar da kai ne sai wannan aya ta sauka ma na tanazzalu illa bi amri rabbika ai babu sauka sai da umarnin ubangiji don haka duk sanda ka ga na zo inda ake na ziyarce ka to Allah ya ba da umarni in bai ba da umarni ba ni ba da damu zuwa shi ma laufi game da dalilin saukar wannan aya ya karo daga Abdullahi na Abbas radiyallahu anhu ma ya ce tabasa jibrilu a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jibrilu ya fa kuma na ya dauki dogon lokaci bai zarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai samu damuwa ya shiga bakin ciki saboda an dauki dogon lokaci Jibrilu bai zo inda shike ba sai ga Jibrilu ya zo masa yace ka ga na da ban zo ba to ma na ta tazzaru illa bi amri rabbika ba mu sauka sai da umurnin ubangijinka don haka abin da ke gaban mu da abin da ke bayan mu da abin da ke tsakanin wannan duka yana ga Allah ko ubangijin ka bai manta da kai ba Imam Mujahid ya ce Jibrilu ya kwana goma sha biyu bai zo inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba har mutanen maka suka kama shi a tokuliya har yanzu kai shi allah ma ya ƙi shi saboda gashi nan wannan da kace ana kawo mai wahayi yanzu gashi kwana kaza bai taho ba don haka allah ya yi ƙi shi allah ya ban kwana da shi to a lokacin da jibrilu ya zo mai ya ce ya jibrilu da kadar ya ta alayya rista alayya jibrilu ka yi jinkiri baka zo inda nake ba mana ka dade baka zo ba hatta zannar mashiriku na kulla zannin sai da mashirikai suka yi kowane irin zato ba abin da wasu zata ba to sai wannan aya ta sauka وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا cewa mu mala'iku ba mu sauko sai da umarnin ubangijinka abin da ke gaban mu da abin da ke bayan mu duka na Allah ne da abin da ke tsakanin wannan sannan ubangijinka bai manta ba wannan aya ita ma ta yi daidai da wadda ke cikin suratul duha wanda yake ita ma kafin wannan sura ta sauka an samu tsawon lokaci jibrilu bai zo yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai suka ce sai da kwana arba'in jibrilu bai zo ba a lokacin da jibril ya zo sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce baka sauko ba har na yi kwadan ganin ka jibril ya ce bal ana kuntu ilayka ashwaqu duk yadda kai kwadan gani na ni na hi ka kwadan in zo inda ake sai dai walakin ni ba amuru umurni yake bani sai wannan aya ta sauka wa ma na tanazzalu illa bi amri rabbika zuwa ƙarshen wannan aya ibnu abi hatim rahmar Allah tabbata gare shi shine rawaito wannan amma kuma ya fitar da wata riwaya ta hanyar al-a'mash daga mujahid yace aftatir rusulu ala nabi sallallahu alaihi wasallam manzanni sun yi jinkiri ba na jibrilu ya yi jinkiri ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kawo mai sakon komai ba sun mata hujjar sannan daga ba jibril ya zo wasu wa kan lahu sai annabi ya ce masa ma haba zaka ya jibril me tsare ka ka dauki wannan dogon lokaci baka zo inda nake ba qala lahu jibril sai jibril ya ce ai matsala aka samu cikin wa kaifa natikum ta ya za mu zo muku alhali kun bar yanki a kaifa kun bar tsalkake hamurtanku kuna cire wannan gashin kun bar yanki gashin bakinku sannan ba ku a sawaki kawai wayannan suna daga cikin waya abin da ya sa jibrilu ya bazuwa haka dauki dogon lokaci sai ya karanta mai wa mana ta zanzaru illa bi amri rabbika babu sauka sai da umarnin ubangijinka har zuwa ƙarshe wannan aya imamu tsabarani ya ambata daga ka abu ka'abin maulana abbas daga ɗan abbas ɗan nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kamar irin wacce riwaya ya ce jibril ya jinkiri to lokacin da ya zo sai annabi ce bisa haka ya ce wa kaifa antum la tastannun wa la tukallimuna azfarakum wa la taqsuna shawaribakum wa la tunquna rawajibakum ya za a yi ke ta saukowa inda kuke alhali kun bari a sawaki ba ku yanke akaifa ba ku rage gashin baki ba ku tsattace hamattanku wannan dai ka haka bayar wancan na illa dai tartibi dai kawai ya bambanta haka nan al-imam ahmad ya ga daga abul yaman daga ismail ibn ayyash shi ma yar wannan al-imam ahmad ya zo da wata riwaya daga mugira dan habib inda shi mugira dan habib ya ce haddasani shaykhun min ahli madinati wani dattijo daga cikin mutanen madina ya ban labari dattijon ya ce mai yajiya ga ummu salma matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma ummu salma ta ce manzon Allah ya ce mini aslihi lanal majalisa ki gyara muna wannan majalisi mana a share wuri a tsaftace ai komai fa innahu yanziru maliku ila al-ardh domin mala'ika zai sauko zuwa ƙasa wato layin zai ila wato wani mala'iki wanda bai taba saukowa ga wannan ƙasa zai sauko to wannan shi ne abin da ya sauko da shi din nan shi ne ma na tana zaru bai amin illa bai amin rabbika lahu ma bai na idina wa ma kalfaha wai abin da ke da ma bai na idina al'amuran duniya duka suna ga Allah wa ma halfana shi ko abinda yake nufi da abinda bayan mu shine lahira yake wa ma baina zalika da abinda ke tsakanin wannan to menene tsakanin duniya da lahira shine ma baina nafkatai abinda tsakanin busa biyu da busar da za a kowa ya mutu da busar da za a tashi wannan ko shine fassara abul aliya shine fassara ikrama shine mufassara mujahid shi ne fasar sayirin jubair shi ne fasar katada a shi ne riwayar shuddi da rabi amnu anas wasu malamai suka ce ma bai da aidina din nan abin da ke gabanmu shi ne abin da muka fuskanta nan na al'amar lahira wa ma halfa na abin da bayanmu shi ne abin da shuri na duniya wa ma baina zalika da abin da ke tsakanin wannan shine ma baina duniya wal akhirah abin da ke tsakanin duniya da lahira wato zaman rayuwar zauke kuma an yi wata kudin kwashi wannan ga Abdullahi dan Abbas da Sayyid ibn Jubair da Abdahab da Katada da Ibn Juray da Imam Sauri kuma wannan fassara ita ce Ibn Jarir Tabari ya zaba a cikin tafsirinsa ƙauruhu cewar da Allah cewa ma kana rabbuka nasiya ubangijinka bai manta ba imam mujahid da imam suddi suka ce ma'anar ma kana rabbuka nasiya ai ma nasiyaka rabbuka ubangijinka bai manta da kai ba kamar wadda zuwa cikin suratul duha inda Allah ke cewa duha والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى Allah ce ina rantsuwa da hantsi da kuma dare a lokacin da yayi duhu jawabin razo shine ma wanda aka rabbuka ubangijinka bai ban kwana da kai ba wa ma kala ko bai kika ba ibnu abi hatim hadisi da an so ga abu darda hadisi wanda ke marfu'i ne yana cewa zalla ce ma ahlallah fi kitabi fa huwa halal duk abin da Allah ya halatta cikin tsarin shine halal wa ma harrama fa huwa haram duk abin da Allah ya haramta shine haram wa ma sakata anhu fa hiya afiyatu abinda Allah ya shiru gare bai ce wannan halal ba ne bai ce haram ba to rungumin da Allah ya muku don karbi rungumin da Allah ya muku inda don Allah bai ce abu ka za haram ba bai ce abu ka za haram ba to rungun ta muku Allah sai ku rike shi a matsayin halal shi na wa inna Allah lam yakul yansa shay'a Allah bai manta da komai ba sai karanta wannan cewa ma kana rabuka da siya yau ka bai manta ba in ka ga ya kyale abu rangwame ne kawai ya yi muku Allah ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma shi Allah shine ubangijin samai da ƙasa da abin da ke tsakanin su ay khaliqu zalika wa mudabbiruhu wal hakimu fihi wal mutasarrifu allazi la mu'aqqiba li hukmihi Allah shine mahaliccin su shine mai tafiyar da al'amarin su shine mai hukunci a cikin samai da ƙasar shi ne ke jijjiyar da su wanda ko ba a bibiyar hukuncinsa idan Allah ya riga ya hukunci ba a kuma cato bari a yi bita hukuncin a gai akwai gyara kamar yadda za alkali zai hukunci sai a ja ya fil sai a karɓa kofin da alkali ya rubuta na wannan shari'a shi alkalin na gaba ya koma bibiyar wannan shari'a ko da ya tabbatar da ita ko ya gyare-gyare a cikinta to shi Allah idan ya daga hukunci shi ke zanta na ne ta bushe ba wani mai bibiyar wannan hukunci don haka fabudu ka bauta mai shi kadai wasabir li ibadatihi ka hankura wajen bautarsa hal ta'lamu lahu sabiya ko ka san ta faransa ka san wani wanda ake kira Allah yan baccin Allah amma kowa sai ka samu yana takwara duk da ka duwa da ka kara mutu suna ko da lakabi ne sai an samu yar wannan lakabi dada wallan tana ba ce zarannin suna ne Ali ibn Abi Talha ya so ga Abdullahi da Abbas cewar da ce hal ta'lamu lahu samiyya wai hal ta'lamu lirabbi masalan aw shabiha shin ka san wani wanda aku tankucin Allah ko ka san wani wanda ya kama da Allah to da wannan kuma Imam Mujahid ya fassara wannan samiyya din da Sa'id ibn Jubair da Qatada da Ibn Jurayj da wasu malamai da dama ikrama ya ce shi ma daga da'afar ya wasu wannan cewa hal ta'alamu lahu samiyya ai laysa ahadun yusamma ar-rahman ghayruhu tabaaraka ta'ala wa taqaddas ba wani mutum wanda ake kira ar-rahman sai dai a jingira shi abdurrahman amma dai a samu ga wani wanda ake ce ma ar-rahman to ba a samu sai dai shi tabaaraka ta'ala sai Allah ya ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرن إنهم حول جهنم جثيا ثم لننزئن من كل شيئة أيهم أشد على الرحمن إتيا ويقول الإنسان متن كافري من كرية تاشي القيامة هنا شيوا أإذا ما مت إن رقاني متو la saufa ukhraju hayya da sanu za a fitar da ni raye yana mamaki sai Allah ce to awala yasuru insan shin shi wannan mutumin da ke mamaki ya za a tayar da shi bayan ya mutu shin wai bai tuna anna khalaqnahu min qablu mun halce shi tun gabani wannan mata kafin ya mutu mun halitta shi walam yaku shi ai sai da muka halitta shi ba komai na babu shi ba ba komai na muka yi shi to shine yake mamaki mu koma ta da shi don ya mutu Allah ce ko rabbika ina rantsuwa da ubangijinka kun ga Allah ya rage da kansa kenan ko rabbika ina rantsuwa da ubangijinka kaga girin jingina rabbu din nan ga lamirin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma daukakawa ne gare shi ya ce da lanahashirar nan wallahi sai mun tara su gaba ɗaya washayatina da shaydannun da suka batar da su a nan duniya summa lanuhdirannahum sannan za mu halarto da su gabaɗansu su haula jahannama bakin gefen jahannama jafiya suna rufani kafin a tsunduma cikin jahannama sai an zo a yi musu sahu a yi musu asambule bakin jahannama kuma kowa gurfani sun malaran zai hannamin kulle shi'atin sannan za mu ciro a cikin kowace jama'a ayyuhun ashaddu ala rahmani kiya wane ne yafi tsananin taurin kai ga Allah mai rahama mana sai a fara sa su sannan masu ji musu ta wannan ne Allah ce summa lanahnu na a'lamu billazina hum aula bihi siniya sannan mu ne mafi sanin ga wa'anda ke su suka fi cincinta a fara kona su da wannan wuta din a wannan ayoyin Allah maraukin sarki ya ba da labarin mutum wanda ke mamaki yana nisantar da tayar da shi bayan ya mutu kama wanda ya faɗa a cikin surtun ra'adi aya ta biyar wa in ta'ajab fa ajabun qawluhum a iza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid to kai mai mamaki in har za ka yi mamaki to ka yi maganan maganar su da suke cewa wai in mu ha kasance turɗa ƙasa ta canye mu a inna da fiye kalkin jaridin shin za mu kasance cikin wata halitta sabuwa za a kofa ta yadda mu zama sabon halitta wannan magana har za ka yi magana ta ne kamata in za ka yi mamaki ta kamata ka yi mamakin ta a suratu yasir aya ta 77 zuwa ta 79 Allah ya faɗi irin wannan wanda yake cewa alam yaral insana anna khalaqa aw lam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin shi shi mutun mai musun tashi alkiyama wai halan bai gani ba cewa mu halitta shi daga digo na mani digon mani aka halitta shi fa iza huwa khasimun sai gashi mai yawan husuma mubinin ko mai bayyana da wannan husuma din kai har ma misali ya buga muna Allah ce wa daraba lana masalan ya buga muna misali wanda siya khalqahu yammanta da farkon halittarsa kala yace man yuhyil izama wa hiya ramimun wa zai rayar da ƙasa alhali ƙasan sun rudduge Allah ce ka gaya masa قل يوهيها الذي أنشأ أنشأها أول مرة kace mai wannan da ya kaga halitta ta tun karon farko to shi zai rayar da ita wa huwa bi kulli halqadim Allah ba sai daga duka halitta kaga wannan ayoyin sai gama da wannan ayan ko wannan ayoyin da ke cikin wannan sura da mutum ke cewa idza ma amitu fa sawfa ukhruju hayya idan nin mutu wai za a sake fitar da raye? Allah ce shi shi mutum ba zai tuna ba cewa mun halitta shi bin kaulu wala kusha tun kafin wannan tun bai kowa bai komai Allah yana kafa hujjar farawa akan mayarwa wai abin da ake nuna nahu ta'ala kana halakal insani wala yaku shay'a afala yu'iduhu wa qad sara shay'an Allah ya halicce mutum tun sadda bai komai to yanzu ashe ba zai mai da shi bayan ya zama komai kamar yadda Allah madaukin sarki ya ambata a sutur Rum aya ta 27 wa huwa allazi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu shine wanda ke fara halitta sannan bayan halitta ta kare sake mayar da ita wa huwa ahwanu alayhi shine mafi masauki gare shi ya zo cikin hadisi inda Allah wato hadisul qudusi Allah madaukakin sarki na cewa kazabani ibnu adam walam yakul lahu ayyukan zibai dan adam ya karyata ni ko bai dace dan adam ya karyata ni ba yake wa azalimnu adam walam yakul lahu an yuzini dan adam ya cutar da ni amma ko bai dace gare shi cutar da ni ba to menene karyatar da hada yawa Allah yace amma takazibahu iyaya amma karyatawar da yayi min shine cewa da yayi lan yu'aidani kama bada'ani Allah bai mai san kama yadda ya fara ni walaysa awwalul halqi bi ahwanu alayya min ahiri alhali ne kuma farkon halitta bai bai yi sauki gare da karshen ta ma da farkon ta da karshen ta duk sai gare ba wanda yi sauki gare amma azahu iyaya amma cutarwar da dan adam yayi min inna li waladan cewa wai ina da da wato dan adam da yake Allah yana da to ya cutar da Allah domin Allah ce wa anal ahadu samad ni ne guda abin nufi da bukata allazi lam yalid wa lam yulad wanda bai haihu ba haife shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahadun tamka ko dai bai zama gari shi ba sai Allah ce fa wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka lana hashiranu za mu tayar da su mutanen gaba daya washe yaɗi na hadda shaidannu kun gane a kasamar rabbu tabaraka ta'ala bai nafsi karima Allah ya rantsa ya rike da kansa annahu la budda an yahshurahum jami'an wa shayatinan cewa ba makawa dole sai Allah ya tara su gaba ɗaya da su da shaidannun su allazina kanu ya'buduna min dunillahi wanda suke bauta kuma bayan Allah bayan ta yadda shi ba shi kadai ba Allah ce summa lanuhdirannahum hawla jahannama jisiya sannan za mu halarto da su gefe jahannama suna gurfane Imam al-Aufi ya ambata daga da Abbas cewa jisiya dinnan yana nufin qu'udan suna zaune kamar da Allah ya faɗa a sutur jasiya aya ta shirin takwai ce ranar kyautar kulla ummatin jasiya za a kocar umma gurfane wai bi ma'ana zaune a wannan fassara ta abdullahi ta abbas imamu suddi ya ce sun malanuhu durannahun muhawar jihar na majisiya za mu halarto da su gefen jahannama jisiya ya ne kiyaman kowa ga yanan tsaye gefen jahannama haka aka roto daga murra daga ibn mas'ud shi ma irin wannan sha jisiya din nan bai mana kiyaman sai Allah ce sun malalan zi'anna min kulli shi'atin sannan za mu ciro ga kowace al'umma kamar yadda imamu jahil ce yace shi atina yana nufin ummatan sai mu duba ayyuhum ashaddu ala rahmani itiya wane ne mafi tsananin taurin kai ga Allah mai rahama wa yafi kunnin kashi daga cikin su ga Allah imamu sauri ya ambata ta hanyar ali ibn al-aqmar daga abil ahwas daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu ya ce yuhubasul awwalu ala al-akhir idan aka zo alkiyama wajen mu shiga wata za a tare na farko har sai na karshen sun iso gaba ɗaya kowa ya gama haɗuwa ba wai duk wayanda sun ka zo wuciya ne suka cikin jahannama ba a'a aka zo gaba ɗaya ake tarewa sai an gama hisabi duk an kawo su gaba ɗaya ga sunan gefen jahannama kawai da Allah ce sun malalahu da ranar hawar jihannama to bayan sun kammala kowa ya zo sai Allah ce sai mu duba daga cikinsu sun malalar zai annabin kulli shiyatin bayan sun gama haɗuwa sannan mu ciro a cikin kowace al'umma ayyuhum ashaddu ala rahmani tiya wane ne yafi taurin kai ga Allah mai rahama sai mu fara sa su ciki shi na ce sun mabada bil akabir fal akabir jurman sai a fara da wa'inda sun kafi girman laifi sannan masu bi musu har ya zan an gama tsundur masu gaba daya imamu kata da ya ce mana sun manaran zai annabin kulli shi ta yi wa shi tsarar ramani jiya ayin lanar zai annabin ahali kulli dinin adatihim wa ru'asa'ihim fi sharri a cikin mabiya kowane addini daga cikin addinan da ake biya za mu ciri shugabanninsu da jagororinsu a kan sharri wanda shugabansu za mu fara jawo mu fara sassafara kamar yadda yawon jirai ya ambata da yambancin mutum guda da cikin asalaf ko wannan cewa da aka ce za a halarto da su a jihar nan baki ɗaya suna gurfane sannan a duba wa ya fi babban laifi a fara tankuda shi sannan mai bibin sannan mai bibin har a zuba su a ciki wannan ya yi kama da fatar Allah maɗaukin sarki a cikin surtul araf aya ta talatin da takwas zuwa ta talatin da tara ya ce za a tattara su gefen jahannama hatta ya zaddara kofiya sai sun cimma juna a cikinta gaba ɗaya kowa ya zo qalat uhrawun sai na ƙarshe na baya su ce da uhrawun ga na farkon su rabbana haula ya dalluna Allah wayannan shugabannin su ne suka batar da mu wa ati ma azaban zaifa min narika zamu da azaba linki ta wuta duk azabar da zaka wuna Allah su ne manyan mu ka lunka musu wannan azabar Allah sai Allah ce da kullun daifun ai da ku da su kowa za a linka masa walakin la ta'lamun sai dai ba ku sani ba to kaga su yan baya sun ce wajen yan farkon su suka wanda su don haka linka musu azaba to qalat uhura ulahu liura su kuma na farkon sun ce bar karshen fa ma kana lakum alaina min fallin ba ku da wani fifiko aka ba ku fifi komai ba ku ce mun mun kabar da ku a lunka muna azaba ai duk tare mun kai batan don haka duk ɗaya muke wa zo kul azaba sai Allah ce kuna ne azaba bai ma kuntum takasibu da sai abin da kuma kaza ce kuna kiwuron ta kuna aikatawa Allah ce bayan mun halarto da su summa lanahnu a'lamu bil ladzina hum lahu aw hum aula biha sunniya sannan mu ne masana inji Allah mu muka san da wayannan da ke su ne suka fi cancantar a kona su da wutar jahannama sai a fara sa sun mawasu sannan wasu bi musu wai abin da ake nufi Allah shi ne a alam mai yasta hikku min al'ibadi Allah shi ya san wanda ya fi cancanta daga cikin bayi an yi salla ko an yi sula bai nari jahannama a kone shi da wutar jahannama wa yi hallar fiya da wamar da shi a cikinta wa min man yastahiqu sara'ifal azab kuma Allah ya san wanda ya cancanci azabin ka masa azaba kama fil ayati kama ne zuwa cikin wannan ayati ba ta Allah ce ne kullin dhaifun kowa na da linki walakin la ta'lamu sai da ku sani ba sai Allah ce wa in minkum
wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman مقديا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا الله ce wa minkum ba ɗaya daga cikin ku illa waridwa sai ya tuzga ta kan jahannama din kowa sai ya shige ta haka kai alarma
eh idan Allah
in minku illa wariga ba ɗaya daga cikin wace sai ya shige ta kana alarabe kuma wannan ya kasance akan ubangiji ka hataman wajibi na makadiya wanda Allah ya riga ya hukunta sai dai bayan shiga din Allah ce summa nunjil ladina taqaw sannan mu kyar da wayanda suka ji tsoron Allah wa nazaru zalimin su kuma azzalumai mu bar su fiha a cikin jahannam da siya gurfane al-imamu ahmad ya amso daga abu sumayya ya ce ikhtalafna fil wurudi mun yi sabani ga wannan wurudu shi ya ke da wannan wurudu domin kalimar wurudu tana nufin shiga faƙala ba azuna wasu mu suka ce la ya da kulu hamumin mai imani kan bai shiganta wa ƙala ba abu wasu suka ce ya da kulu na ha jami'an gaba ɗaya za su shige ta da masu imani da mara imanin sun mayu na jillahun lazina ta kawo sannan allah ya ƙyar da wa'anda sun kaji tsoron allah ya fitar da su daga baya to da mun kai wannan gardama sai shi abu su mai ya ce sai ne hadu da jabir dan abdullah nace masa kai jabir mu mai sabani game da abin da ake ri da wannan shiga din nan fa qala sai jabir yace yaridu da ha jami'an gaba ɗaya za su shige ta Sulaiman yace marata yadhuluna ha jami'an karon farko za su shige ta gaba ɗaya wa ahwa bi azbu'ihi ila uzunai sai ya sa yatsunsa ya dwaɗe kunnuwansa ya ce sun maita Allah ya kurumtar da wa'annan kunnuwa nawa in ba ga manzon Allah ne ji wannan magana cewa kowa sai ya shiga ba saboda ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa la yabqa barrun wala fajirun illa dakala wani mutumin kirki bai saura haka nan ba a raga wani fajiri face kowa sai ya shige ta sai dai fatakunu ala almu'minina bardan wa salaman kama kanat ala ibrahim sai ta kasance ga mu'minai kan sanyi da aminci kamar wanda ta kasance ga annabi ibrahim lokacin da kafirai suka je washinta hatta inna lin-nari zajijan min bardihim har ita ma wutar za ta rinka ƙara tana makewa saboda sanyin wa'annan muminin da aka sa cikinta tana jin kamar sanyin nasu zai ma kashe ta to ana wannan sun mai yunajin lahun lazina taƙa sannan allah ya tsirar da wa'anda suka ji tsoron allah wai zaru zalimi na fiya ji siya bar a zalumai gurfani a cikinta alhassan na arafa yarewa daga khalid ibn ma'adan shi kali ya ce ƙala ahalul jannati yan aljanna suna cewa ba da ma da halul jannata bayan sun shiga aljanna sai su ce alam ya idina rabbuna li wurudi alnari shin wai ashe can sata muna duniya ubangijin mu bai muna alƙawarin sai mun shiga wuta ba to mu ba mu ga wutar ba saboda mun san Allah ya ku annabi ko wa in minkum illa wariduha to yanzu ga mu cikin aljanna ba mu ga wutar ba ya aka yi kala sai ya ce maratun alaiha wa hiya khamidatu ko da kuka gitta akan ta ta mutu ba ku ji ta ba shi yasa hakun ha Allah ya jarra ku Abdurrazzaq ya ruwa ga Ibn Uyayna daga Isma'il dan Abi Khalid daga Qais ibn Abi Hazim ya ce kana Abdullah ibn Rawaha wadi'an ra'sahu fi hijr imra'ati abdullahi da rawaha ya aza kansa a ƙirjin matarsa mana ya yi hilo da ita fabaka sai ya kuka fabaka timuratu ita ma matar sai ta fasa kuka faƙala sai shi mijin na ta ce mayar kiki bi kikewa kuka faƙala ra'ayi tuka tafki fa baka yi da aka da kuka shi sa ne kuka kai bisa kai kuka ni kukan ke sani kuka sai ce na tuna fadar Allah madaukin sarki ne ke cewa in minku illa waridu ba dai daga cikin muku ce kowa sai ya shiga jahannama wala adani an jumin ha amla ban sani ba shi idan ni shiga zan cira ko zan cira ba shi yasa ni kuka a wata riwaya shi abdullahi bin rawaha ya kasance bai da lafiya ya dan jingina kansa ga kirjin matarsa sai ya kama kuka shi da ta yi kuka ya tambaita ta ce a kukan kansa ne kuka ya ce ne kuma wannan ne tunawa in min ko illa wari ba shi tuna ban sani ba tun da Allah shi kuma na jilla zai da ta kawo mina na jilla da ta kawo shi ina cikin wa'anda Allah zai tsayar su a bayan na shiga fitar da ni koko a'a ibnu jarir a cikin tafsirinsa ya ce abu kuraibin ya labarta muna shi ko ya samu labarin daga ɗan yaman daga malik ibn migwal daga abu ishaqa ya ce kana abu maisara iza awa ila firashi abu maisara ya kasance idan ya gama duka shalgugulansu da ranar dare ya koma ya kwanta a kan shimfiɗarsa a wannan lokacin zai ce ya laita ummi lantarizzi kai tona ina ma dai a ce uwata bata ko haifan ba sun mai yabki sai shi ta kuka ya gama duk harkokinsa da rana ya koma ya kwanta sai ce na ma da ce ko haihuwa ta ba a yi ba sai ta kuka sai aka ce masa ma yafki ka ya aba mai tsara me hake wa kuka ya kai abu mai tsara ya ce a habarna an na wari duha Allah ya ba mu labarin cewa za mu shige ta walannu bar an na sadiruna an ha amma ba ba mu labarin cewa za mu gangara daga gare ta batta ba na ba ce muna za mu fita ba an dace za mu shiga abdullahi bin mubarak ya rawaito daga alhassan albasari shi alhassan albasari ce wani mutum ya ce wa ɗan uwansa ya ce wa ɗan uwansa hal a taka annaka warzun nara shin ko ka samu labarin cewa za ka shiga wuta ya ce na'am na samu labarin zan shiga saboda Allah cewa yi minkun illa wariduwa ya ce to hal a taka annaka sadirun an ha ka samu labarin cewa za ka fita ƙalala ya ce to layi don kama samu labarin an ce za a yi sa saboda da ya lalace sun manunan jillazi na takoban sani ba ko ina cikinsu ko a'a yake to tun da baka samu tabbacin tabbacin shiga ka samu ka samu tabbacin hita ba fa fi mabahiku to mi haka wa dariya na ga ka ta kirkishar dariya to wanga dariya ta mita kana tabbacin cewa sai ka shiga wuta amma baka tabbacin zaka fita to ina ka samu dariya to daga ran nan shi wannan mutum bai koma dariya ba har ya haɗu da Allah subhanahu wataala abdurrazak ya ce ibn uwaina ya labarta masa daga amru shi kuma amru ya ce wanda ya ji labarin ga ɗan abbas shi ya faɗa ne wato shi ɗan abbas ya zo yana jayayya da nafi ibn al'azarak ɗan abbas ya ce abinda ake nuna al'urudu in minku illa waridu abinda al'urudu shi ne addukulu shiga ala nafiya ce nafiya ce a alwurudu kan ba shiga aka yi ba to faƙara ibn abbasin sai ɗan abbas ya karanta masa wannan aya inda Allah ke cewa a suratul anbiya aya ta 98 innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha wariduna Allah ce da ku da abinda kuke bauta na gumaka duk makamashin jahannama ne antum laha wariduna ku masu shiga kuke gare ta za ku shige ta sai da abba zai ce manafi waradu amla sun shiga ko basu shiga ba sai sake kawo mai aya a cikin suratul hud aya ta 98 inda Allah ke magana game da Fir'auna yace ya kadumu qaumahu zai shiga gaba ga mutanen sa yawmal qiyamah ranar kiyama shina gaba jama'a tai suna biye fa auradahum nar ya tuzgar da su a cikin jahannama ya shigar da su cikin jahannama Abdullahi da ba zai ce aurad aurad aurad aurada huwa amla shi shi ya shiga ko bai shiga ba kaga dai duka yana kawo ma na fi hujjojin ce alwurudun da yana nuna addu'ulu sai ce amma ana da ni wa anta da kai fasara da kulhadun za mu shige ta fanzo sai dai abin da kamata ka duba hal na karju min ha'amla idan mun shiga shin za mu fita ko ko ba za mu fita ba yace kai kam gida irin wa gada aqida taka wa ma ara Allah muhrika minha banga alama Allah zai fitar da kai daga wata yan riga ka shiga bi ta kazibika saboda ƙaryata wata hakewa ayoyin Allah nan shi na fi wani lazar kwamin bai koda mai ba ko fahimta sai kirkice da dariya ibnu jurayj ya riwato daga adau shi adau yace kana abu rashidul jabuni shi abu rashidul jabuni yace wa huwa nafi'ul azraq shine wanga nafi'u da azraq wanda yayi wanga gazzaba da abbas yace to kace sai an shiga to ai Allah ce la yazmuuna hasisa ko mokinta ba za su ji ba a cikin zurtul abiya ya ta dari da biyu abdullahi da abu ce wai laka kai tonka a majalun an ce wai kai mahaukaci haka nan to ka ce wannan to aina qauluhu ina fadar Allah inda ce ya qadubu qaumahu yawmal qiyamati fa awrdan munnara zai shiga baga baga mutane saran kiyama shigar da su wuta sannan ina fadar Allah wani suqul mujrimina ila jahannama wirda za mu gargada masu laifi zuwa ga jihar suna masu shiga a cikin a cikin suku maryam aya ta 86 sannan ina kai da fadar Allah wa in minkum illa wariduha ba ɗaya daga cikin ku face sai ya shiga wannan wutar duk ina kai da wannan ayoyi kaga duka ayoyi suna nuna shiga al-wurudu tana nuna ad-duhul sai dan abu zai ce wallahi in kana du'a umman mada addu'ar waɗanda sun ka shuɗe ta kasance abinda suke roƙo kullum abinda suke cewa Allahumma a haji ne minan nari salima wa a da hilil jannata ganima suna ce ya Allah ka fitar da ni daga wuta lafiya lau wa a da hilil jannata ganima ka shigar da ni aljanna ina wanda ya ribanta ibn jarir tabari ya so ga mujahid shi mujahid ce kuntu inda ibn abbas ina gun dan abbas fa tahu rajulun yuqalu lahu abu rashid sai wani mutum ya zo sunan wannan mutum abu rashid shine wannan nafi'ul azraq din sai ce masa ibn abbas ya kai dan abbas menene ra'ayinka game da fadar Allah madaukakin sarki wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika taw maqdiya cewa ba ɗaya daga cikin ku sai ya shiga jahannama kuma ya kasance wajibi ga ubangijin ka wanda ke an riga an hukunta sai ya ce amma ana wa anta amma da ni da kai ya bara shi fansa na riduha za mu shige ta sai dai fanzur ka duba hal nasduru anha amla shi mun shiga za mu fita ko ba za mu fita ba shi ne ya kamata ka duba amma dai ta maganar shiga tana nan abu dawo da tsayya da si ya ce shuba ya faɗa labarin da ya samu ga abdullahi ɗan asa'ib shi kuma abdullahi ɗan asa'ib ya ji maganar ga wanda ya ji abdullahi ɗan abbas yana karanta wannan aya wa in minkum illa wariduha ba ɗaya daga cikin kuwace sai ya shige ta wai ce ana nufin al-kuffara wai ba ɗaya daga cikin ku kafirai sai ya shige ta amrun walid yace ya ji ikrama yana karanta mana da in minkum yana cewa wa in minhum ba ɗaya daga cikinsu su kafirai ke nan kagance minkun cikinku sai shi ikira ma ya karanta wa in minhu ƙalar humdun na ana nuna zarumai ya ce haka ba karanta kuma ibn abi hatim da ibn jarir da aufi duka sun faɗi daga ɗan abbas cewa dai wa in minkun illa wariduha kana ala rabbika tawma qadiya yana nufin dai mutumin kirki da na kwarai kowa sai ya shiga nan ma sai ba da irin hujjojin da ya ba na fiulul azraka irin wancan ayoyin da suka zo na wayo ya karu qawmuhu yawmal qiyamati da kowane sumul mujrimina ila jahannam wirda musamman hurudu fil nahari fil nari dukulan sai a maki wannan hurudu din nan yace shiga ba fita ba imamu ahmad yace ya je hadisi wanda ke hadisa an karbo shi daga abdullahi dan mas'ud radiyallahu anhu yace wa in minkum illa wariduha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce yaridun nar kulluhum dukkan su za su shiga wuta summa yasduruna anha bi a'malihim sannan su fice ta da ayyukansu imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma haka asbab ya rawaito shi daga as-suddi daga murra daga abdullahi dan abbas ai abdullahi dan mas'ud yace yaridun nasu jami'an sirata mutane gaba ɗaya za su zuga ta kan sirati wuruduhun abinda ya shigansu shine qiyamuhum haulan nari tsayin da suke gefen wuta domin siratin da ake bi ta kan wuta yake ta kan shine za a tsallaka summa yuzruna anis sirati sannan su gangara ta wannan siratin su tsallaka bi amalihim gurgudu ayyukansu idan hau siratin fa minhum man yamurru misl albarki wani zai wuce kamar walqiya ya tsallaka wuta ya wuce wa minhum man yamurru misrihi wa ko wanda zai wuce da sauri kamar iska wa minhum man yamurru misla tayra ko wanda zai wuce kamar tsuntsu ya huma kaya tsallaka abu wa minhum man yamurru kajal alkhayl ciki akwai wanda ke wuce kamar doki mafi gudu wa minhum man yamurru kajal alibli akwai wanda zai wuce kamar raƙumi mafi gudu wa minhum man yamurru kajal rajuli akwai mai wuce kamar gudun mutum fa inna akhiruhum marra na ƙarshen su ga wucewa shine rajulun nuruhu ala mawdi'i ifhami hasken sa yana kan babban harce na kadam ifhamai kadamai wato kan manyan fartan kafafuwansa su ne da yake iya takawa ya murru ya takaffa bin sirati yana gittawa sirati na hizgatai ya darje nan ya zabura nan ya yankai nan ya tashi nan saboda mai wa siratu zahadun mazallatu shi sirati samki gare alaihi hasakun kasakil qatadi kuma yana da wata kungiyoyi kamar na kaya hafatahu mala'ikatun kuma gehukan su akwai mala'iku ma'ahun kalalibun min nari suna rike da wasu kungiyoyi na wuta ya katar ifo da biyar na suna hizge mutane wannan gituwa a sa wannan kugiya a hizge shi kada shuka wani da rere da jangin dini ya samu ya ga tsallaka ibn jarir ya so daga abil ahwas daga abdullah ya ce wa yamin kun illa wariduha ai ana nufi asiratu saboda shi siradin ala jahannama akan rijin jahannama ake gitta shi kamar gada ce wadda za a taka tsallaka kuma haka yake mislu haddis sai kamar kaifin takobi ba kauri gani shi ba ya da kasan kaihin da na takobi haka nan siraɗi yake ala jahannama fatamur tabakatul wula na farko za su wuce karbarki kamar walkiya na biyu kamar iska na uku kamar doki mafi gudu na hudu kamar raƙoyi mafi gudu na biyar sun mai burin sannan su shuɗa wal mala'iku ka tuka mala'iku dan gefe suna wata Allahumma sallim sallim Allah ka kyar da su Allah ka kyar da su wannan hadisin kuma yana da hadisai masu ƙara ƙarfafa fashi a cikin Buhari da Muslim riwaya Anas da Abu Sa'id da Abu Hurairah da Jabir da wani su daga cikin sahabbai da dama radiyallahu anhu kana mutsarin to muna cikin wayan minko illa waridu ha lokaci yayi insha Allah nan za mu tsaya to Allah ya raya mu zuwa lokaci na gaba za mu ƙara sannan bayanin kayan mu ci gaba da ayoyin da ke bi mu wannan fatar abin da muka faɗa dai Allah ba ladan dai kura-kura Allah shi ya haifa wannan haɗuwar ta muka Allah ya mata albarka har yanzu ne yana ƙara kira gare mu mu ci gaba da addu'o'i musamman muna lokutan da Allah ke karwa addu'a wayannan matsalolin da ke faruwa da mu Allah madaukakin sarki shi yayi mana su Allah shi ba mu lafiya da zama lafiya daga ba lafiya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullah